بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يقولون
الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya da jinjina su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa da yassarewansa ya haɗa fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka domin ci gaba da a gudanar da darasi da muka saba na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a nan masjidul qur'an da ke nan unguwar wuntin dada a nan cikin garin bauchi za mu tashi insha Allah ta'ala akan majalisi na 23 kuma za mu tashi akan darasi na biyu a cikin suratul ma'arij yau litinin 29 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 22 ko 22 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya satin da ya wuce mun karanta aya ta farko zuwa kan aya ta hudu a cikin wannan sura mai albarka ta suratul haqqa wato mun tsaya kan faɗin Allah ta'ala ta'arujul mala'ikatu wal ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wanda kuma muka ce insha Allah ta'ala za mu sake maimaita wannan aya domin mu sake cire fa'idan da ta rage mana karkashin ayan kafin mu ci gaba saboda haka za mu nemi malam ya karanta mana karatu daga farkon sura insha Allah ta'ala sai mu ɗora daga inda muka tsaya malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا wannan aya ta hudu da muka ji ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mun karanta satin da ya gabata mun yi bayani cewa malamai sun tattauna akan menene ma'anin fadin Allah ta'ala min Allah zil ma'arij mun tattauna akan me Allah yake nufi da cewa azaba za ta zo ne daga wajen Allah zul ma'arij ma'abucin al ma'arij mun tattauna sabanin malamai akan menene ma'anar lafazin al-ma'arij wasu daga cikin malamai suka ce al-ma'arij shine ad-darajat Allah ma abocin darajoji ne darajan Allah wato madaukakiyar daraja ce shine rafi'ud darajati kenan Allah mai madaukakan darajoji ne sannan wasu malamai sun ce al-ma'arij sune as-samawat kamar yadda abdullahi ibnu abbas ya faɗi cewa al-ma'arij shine as-samawat wasu daga cikin malamai kamar imamu mujahid da imamu al-farra suka ce al-ma'arij shine ma'arijul mala'ika wato matakalai da mala'iku ke takawa domin su haura daga sama zuwa ƙasa sannan imamul khattabi ya ce abinda ake nufi da al-ma'arij shine al-mas'ad alladhi yus'adu ilaihi bi a'malil ibad shine matakalai da mala'iku suke takawa don su haura zuwa sama a lokacin da suka yi dakon ayyukan bayi za su kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan al-imamu qatada yace ma'anan al-ma'arij shine al-fawadil wan ni'am falaloli da ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yake raba ma bayansa wasu ya ba su dukiya wasu ya talauta su wasu ya ba su ilimi wasu ya hana su wasu ya ba su lafiya wasu ya wannan shine imamul qatada yace wannan shine al-ma'arij shine ni'imomi da kuma falaloli da Allah subhanahu wata'ala yake mabayinsa to Allah sai ci gaba da cewa ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna hauhawa war ruhu ilaihi har ma da mala'ika jibrilu lafazin ar-ruh mun faɗa cewa wasu daga cikin malamai sun ce abinda ake nufi da shi shine ran matattu ruhul mayyit hina yuqbad ran wato mamaci a lokacin da ake karba ana haurawa da shi zuwa wajen Allah to kai kamar da muka yi bayani satin da ya gabata idan ka dauki wannan aya ta ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilai zaka ga kusan tafi fitar da bayanin ayan da ta wuce baya cewa minallahi dhil ma'arij kenan ayan nan ta karfafi fassarin cewa dhil ma'arij yana nufin matakalai da mala'iku ke takawa domin haurawa zuwa wajen Allah subhanahu wata'ala to inda muka ce za mu ƙara bayani akai shine faɗin Allah ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana da Allah ya ce mala'iku suna hauhawa har da mala'ika jibrilu har ma da wasu malamai suka ce ran bayi sai ce fi yaumin a wani wuni wadda wannan wunin kana miqdaruhu 50 alf sana tsawonsa yana tsawon wato shekara 50 ne shekara 50 to malamai sun tattauna akan wani wuni ne Allah yake nufi a wannan ayar wasu malamai suka ce al-yawm anan abinda ake nufi da shi ba ana nufin wuni wadda muka sani ba abin nufi shine shekarun duniya gaba daya wasu malamai suka ce abinda Allah yake nufi shine duka duka rayuwar da duniya za ta yi ba kai kai kadai ba rayuwar da duniya za ta yi tun daga farkon duniya har zuwa karshe duka duka shekara dubu hamsin ne duniya za ta yi gaba daya duka duka wasu malamai suka ce shine abin da Allah yake nufi da nan fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana shine tsawon lokacin da Allah ya ɗeba ba duniya gaba ɗayansa tun daga annabi Adam har zuwa mutum na ƙarshe duka in an tattara shekarun duniya kaf shekara dubu hamsin shekaru dubu hamsin kaga kuwa tun da kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu bu'ithtu ana wasa'a ka hatain an aiko ni ni da tashin alkiyama tazaran bai wuce tsakanin waɗannan yatsun guda biyu ba a cikin tazaran da bai wuce tsakanin waɗannan yatsun guda biyu din ba an ci shekara 1400 da wani abu kaga kwaya alkiyama ta kusa duniya ta kusa tashi eh Allah ka samu gama lafiya sannan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana shine yawmul qiyama shine wannan ita ce maganar Abdullahi dan Abbasin da Imam Qatada da Hassanul Basri Allah ya musu rahama suka ce wannan shine fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana to inda iskalin yake shine wannan ayan ta ce tsawon shekara 50 amma idan ka koma suratul hajji da suratul sajada sai kaga sun yi bayani akan cewa tsawon wuni shekara 1000 a suratul hajji Allah yake cewa wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'ada
يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
الله يتي ويستعجلونك بالعذاب Allah ya ce suna roƙonka ka gaggauto musu da azaba walan yukhlifa Allahu wa'ada Allah kuma ba zai taɓa saba alkawarinsa ba Allah sai ce wa inna yawman inda rabbika kuma wuni yini a wajen ubangijinka ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne mimma ta'udun a lissafin da ku yan adam kuke yi sannan in ka dawo suratul sajada Allah yana cewa yudabbiru al-amra minas sama'i thumma ya'ruju ilayhi يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره Mm.
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون
Allah ta'ala ya ce yudabbiru al'amura minas sama'i ilal ard Allah shi ke gudanar da al'amari daga sama zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilayhi sannan sai ya hauhawa zuwa ga Allah fi yawmin a wani wunin da kana miqdaruhu tsayin wunin alfa sanatin mimma ta'udun shekara dubu ne a bisa lissafin da kuke lissafawa in a lissafin wunin ku ne to malamai suka ce yadda za mu haɗa waɗannan ayoyin shine kamar yadda a mai littafin a tafsirin munir fil aqidati wal manhaj wa shari'ati wal manhaj yayi bayani cewa yadda za a haɗa waɗannan ayoyin shine ita alƙiyama tana da mawaɗi mawaƙif guda biyar daga lokacin da za a busa ƙaho zuwa lokacin da za a yi gudun da za a dinga yi ana kai komo wajen annabawa ana neman ceto zuwa sanda za a tsaya a gaban Allah subhanahu wata'ala wajen yin hisabi sannan zuwa inda za a tsaya domin auna ayyukan bayi a sa ayyukan kowa akan mizani sannan zuwa wajen karɓar littattafai da tsallake sirabi suka ce wannan mawaƙif ne guda biyar to kowane mawkifi ɗaya shekara dubu ne kowane mawkifi guda ɗaya shekara dubu kaga in an haɗa su ya zama shekara dubu eh, dubu hamsin kenan so don haka a- akwai mawakif mawakif guda hamsin kamar yadda suka faɗi mawakif guda hamsin ba guda biyar ba guda hamsin na nan tashin alkiyama daga can zuwa can sikirin ne za a yi ta maka in an gama a miƙa ka can in an gama a miƙa ka can kowanne shekara dubu kaga an haɗa su ya bada shekara dubu hamsin kenan to sai suka ce wannan shine abin da Allah yake nufi da fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun kowanne kowane mawkifi daya shekara dubu to in an hada su duka shine sai ya baka wannan ayan miqdaruhu 50 alf sana sai zama shekara dubu 50 idan an hada su gaba daya ah to malamai suka ce wannan jan lokacin da za a yi a hakkin kafiri ne kafiri shine zai gamu da wannan bala'i da masifa amma shi mumini Allah yana cewa a cikin suratul furqan ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا Allah ya ce ashabul jannati yan aljanna yawma idhin a wannan wuni na tashin alkiyama khairun mustaqarran sune suke da alheri wajen zama mai alheri wa ahsanu maqila sannan sune suke da mafi kyawun wajen kailula kailula shine hutun da mutum yake yi tsakanin azahar zuwa al'asar ma'ana ana so a nuna maka shi a haƙƙin mumini kamar ka ce an fara hisabi daga karfe bakwai na safe kafin hantsi ya daga rana ta haura sama an gama yi wa mumini hisabi ya tafi aljanna har ma ya huta a gidan aljanna to kaga kenan ashe wannan jima wanda za a yi da ɗaukan lokacin da za a yi akan haƙƙin kafiri ne shi yasa ah, al-imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisi daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah shi kare da a gare shi haka na ibnu jarir ya rawaito a cikin tafsirin sa yace ya manzan Allah wato abu sa'id al-khudri yace mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce da shi ma aqwala hadha al wannan wunin alkiyaman da aka ce za a yi shekara dubu hamsin a tsaye muka ce mu manzan Allah wannan yayi yawa yayi yawa tsayin yayi yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wadda raina yake hannunsa innahu la yukhaffafu 'anil mu'mini wannan wahalan da tsayin munin za a sauwaka shi wa mumini hatta yakuna akhaffa alaihi min salatin maktubatin yusalliha fid dunya har sai ya zamana duk jima wannan da za a yi to shi mumini yana ganin gaba ɗaya lissafin bai wuce daga kabbalta sallan azhar zuwa ayi sallama ba yana ganin za a ce an ce za a tsaya shekara dubu hamsin har an shekara dubu hamsin din har ya kare saboda yadda Allah ya sauwaƙe masa mi yadda Allah ya sauwaƙe masa wahala dan da haka wahalan tana kan kafirai ne shine fadhalika yawma idhin yawmun asir alal kafirina ghairu yasir wuni ne mai tsanani akan kafirai ba sauki amma akan mu'minai fa wannan mai sauki ne Allah zai sauwaka masa wahalan ai yanzu misali a kamar idan aka baka question paper sai aka ce time din question paper 2 hours ne wanda bai karanto komai ba idan ya zauna yana ci da biro yana kallon saman silin sai ga har yanzu 2 hours din bata kare ba kai kuma da kai ka ɗebo kayayyaki da yawa ka zo ka zauna sai ka ga lokacin ya kare ana ce kana ce a baka additional 5 minutes kana ganin har lokacin ya kare to haka za a tsaya ran tashin alkiyama shekara dubu hamsin amma mumini zai ga wai yaushe yaushe ne aka busa kawai har shekara dubu hamsin din ya kare gashi har an ce tafi aljanna saboda kwata-kwata tsayuwan manzo Allah ya ce zai ga kamar bai wuce daga kabbal da sallah zuwa sallama ba wato kuma wannan wata balaga ce da manzo Allah ya amfani da ita anan shine wai shi musulmi ana so a nuna maka ba lissafin da yafi ganewa kamar a mai lissafi da sallah saboda daraja da matsayin sallah a zuciyar mi a zuciyar musulmi to aka wayi gari wadda bai ma gane yaya kabbaran haraman sallan yake zuwa sallama ba shi kuma wannan kaga yayi asara ya tabe ya tabe a wayi gari a ce ga musulmi mai sunan dan musulmi amma baya sallah wannan ya halaka ya halaka eh duk tsiyan da zaka yi a duniya duk rashin mutuncin da zaka yi a duniya wallahi ka rike sallah bayan kai tawhidi dokar kai wasa da sallah idan aka ce kana wasa da sallah to tabewa ta gama karewa gare ka halaka ta gama tabbata a gare ka lalacewa ta gama karewa a wayi gari a ce kana musulmi amma baka sallah a ce sunanka sunan musulmi ne amma baka sallah kaga halaka ta gama karewa Allah ya samu dace sannan wasu malamai suka ce wannan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana abinda ake nufi shine hauhawan da mala'iku suke yi daga sama zuwa ƙasa daga ƙasa zuwa sama inda a ce wani ne ba mala'iku ba zai yi to zai yi shekara 50 bai isa ba kamar yadda imamu mujahid ya faɗi imamu abba ya ce abinda ake nufi shine hisabin da Allah zai yi mabayi da wani ne zai yi hisabin ba Allah ba to sai ya shekara 50 bai gama ba amma Allah wuni dai kawai zai gama a juma'a ba asabar ya gama hisabin kowa ya watsi shine inna rabbaka sari'ul hisabi kenan Allah mai gaggawan hisabi ne Allah ya samu dace to bayan wannan ayar Allah sai ci gaba da magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da shi fasbir Allah ya ce yi haƙuri sabaran jamila haƙuri mai kyau kayi haƙuri haƙuri mai kyau abinda ake nufi shine tunda mun ji a wancan farkon sura Allah ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi wani mai tambaya ya roka cewa inda gaske kai manzo ne to ka gaggauto musu da azaba ka turo musu da azaba Allah sai ya ce to kai hakuri hakuri mai kyau ai ƙaryata ka da suke yi din nan suna faɗin miyagun maganganu akan ka suna maka jefa maka tahaddi cewa in kai suka kawo musu azaba Allah ya ce kai hakuri hakuri mai kyau hakuri mai kyau shine haƙurin da babu raki a ciki Allah ya jarabe ka kai haƙuri to ba raki ba mita ba surutu ba kai ƙaran Allah wajen bayi mun fahimta ko ba zuwa ka ce ai ina cikin bala'i ina cikin masifa Allah ya ce ma annabi to kai haƙuri game da waɗannan kafiran amma da yawan malamai suka ce wannan aya ta fasbir sabaran jamila a haƙƙin mu'amalar manzon Allah da kafirai an shafe wannan ayar lokacin da aka saukar da ayoyin da suka yi bayani akan a fita ayyaki misali faɗin Allah ta'ala uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu Allah ya ce an ba da izini an ba da dama ga waɗanda ake kashe su saboda zalunci an ba su dama su ma su je su ɗaukan sasu rama in an zare musu takobi su ma su zare takobi Allah ya ce an ba su dama to amma wannan ayar a bisa babin na farko wajen mu'amalar rayuwa da mu'amala da yan uwanka musulmai mutane ayan har yanzu tana da muhkama ce ita Allah yana ce rayuwar nan ka yi haƙuri haƙuri mai kyau ibnul qayyim Allah ya mishi rahama yana cewa haƙuri martaba ne guda uku darajoji ne guda uku me yasa mun tanne fa
hakan ya wadatar aiki
ibn al-qayyim Allah ya mishi rahama yace mata hakuri nau'i nau'i ne guda uku matakai guda uku na farko shine sabrun billah sabrun billah wato mataki na farko shine sabrun billah shine sabrul isti'anati bihi yin hakuri wajen neman taimako a wajen Allah wa ruqyatuhu annahu huwa ad-damir wato da kuma nufin cewa ka dinga ganin Allah a matsayin cewa haƙurin da ya sa kai abinda wato ya sa kake haƙuri shine saboda babu wanda ya isa ka nemi taimako a wajensa in ba Allah ba ka yi haƙuri wajen neman taimako a wajen Allah ka tsayu mai yiwuwa za ka nemi taimako a gun Allah ka nemi taimako a wajen Allah amma ka ga dau lokaci ba ta hibe zo ba to ka yi haƙuri wannan shine matakin farko mataki na biyu kuma shine sabrul lillah yin haƙurin don Allah ya zama abin da ya sa ka yi haƙurin shi ne mahabbatullahi wa iradatu wajihi wa taƙarrubi ilai kana neman yardan Allah ne saboda kana son Allah kana neman kusanci zuwa ga Allah ba wai la izharu quwwatin nafs ba wai damuwan ka wai ka nuna mutane cewa kai jarumi bane kana cikin talauci kana cikin yanayi mara daɗi baka je ka koka wa mutane ba baka je ka kai korafi ba ba wai damuwan ka an zo a ce Allah sarki ne. wane kan akai jarumta jubiyan da rayuwa take da shi amma ba yi zuwa wajen mutane ba wannan shine damuwarka ba damuwarka ita ce ka samu yardan Allah damuwarka ita ce ka samu soyayyar Allah idan aka ce Allah ya jarabe ka da talauci ka yi haƙuri kuma ka kame baka je ka roƙi mutane ba kuma haƙurin da kai ba don Allah kai ba to me kai kenan kai me kai duk wahalan talaucin nan ka yi haƙuri a kan shi amma kuma ba don Allah ka yi haƙuri ba ka yi haƙuri ne wajen a yaba maka a ce wane bayi da ruko wane kaza wane kaza ka halaka za halaka ka ga ƙarshe za ka rayu a nan duniya a cikin talauci in ka je lahira ma kuma ka tafi jahannama saboda ka yi shirka saboda ka yi shirka ga wahalan talaucin duniya ga kuma wahalan talaucin lahira ka ga talauci kuma ko na duniya ba daɗi balle na lahira talauci ko na duniya ba daɗi balle na lahira manzo Allah kullum in yawa yi gari sai Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr sau uku Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da kafirci eh ko na duniya talauci ba dadi eh akwai wani dazu muna zaune da shi yana danna waya sai ya shiga TikTok yana shiga sai ci karo da wa'azin Imam Muktar Aliyu yana ce albishirin kaɗan uwana talaka kawai sai sauri ya wuce yana shiga abin da ya fara gamuwa da shi kenan albishirin kaɗan uwana talaka kawai sai sauri ya wuce ka dawo da shi wannan wazin da kai ake yi wayan tasa robali ne a jikinta amma an ce albishirin kaɗan uwana talaka ya wuce ya kamata ka tsaya ka ji mai za a ce ko ba haka bane ya kamata ya tsaya saurara tukunna ya ji wani albishir la ba zai ce ci talauci bai da wani albishir ya ce eh a gaskiya ne talauci bai da wani albishir eh amma juriya da haƙuri da yadda akan talaucin shi kuma yana da albishir shi yana da albishir saboda ka koma ka ji wazi eh Allah ya kyauta sannan na uku kuma shine sabrun ma Allah shine kai haƙuri tare da ubangijinka shine wato bawa ya yi haƙuri game da hukunce-hukuncen da Allah ya saukar masa na addini hukunce-hukuncen Allah na addini ya ka yi haƙuri da su kafin ka bi su don in ba ka yi haƙuri ka danne kanka ka bi dokar Allah na addini ba to dole dai akwai tsarin da Allah ya tsara rayuwarka akai kuma dole ka bi haka dole ka bi dole ka bi in ma baka amsa kiran Allah ba baka amsa kiran manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na farko dai kai dai ka san baka shiga gagare Allah ba a duniya sannan duk tsiyarka dai baka da wani majibincin in ba Allah ba amma la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya in ma baka amsa mai kiran Allah ba baka amsa wanda ya zo kiranka daga wajen Allah ba baka amsa manzo kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu dai yadda zaka yi ka tsira daga tsarin Allah a rayuwar duniyar nan baka isa ba in ma Allah ya ce ka yi sallah ba ka yi ba Allah dai ya tsara in ka ji yunwa za ka ci abinci duk taurin kanka kuma ba yadda ka iya da wannan tsarin ba yadda ka iya da shi Allah ya ce ka je ka koyi karatun Kur'ani baka je ba Allah ya riga ya tsara bayan ka ci abinci kuma za ka je bayan gida ka zubar duk matsayinka duk girmanka ba yadda ka iya da wannan tsarin dole ka bi shi dole ka bi eh dole ka bi shi yasa a shekarun jiya ke faɗa ma wasu mata ce ku ku gode ma Allah bambanci tsakanin ku mata musulmai da matan kafirai wajen hukuncin Allah akan jinin al'ada kun ga dai Allah ya tsara ma duniya gaba ɗaya duk wata macen duniya za ta yi jinin al'ada wannan da musulma da kafira dole ta yi shi yadda Allah ya tsara ke musulma da kika yadda da Allah zaki al'ada ita ma kafirar haka Allah ya tsara mata kuma ko tana so ko ba ta so za ta yi inda ya bambanta kuka bambanta da su shine hukuncin Allah na shari'a kuma akan jinin al'ada inda kuka bambanta kenan hukuncin Allah na shari'a akan jinin al'ada Allah ya shar'anta miki in kina al'ada karki sallah kin ga tun nan kin bambanta da ita da ke kafin al'ada kina sallah ita kuma kafin al'ada ma ba ta yi in kina al'ada karki azumi in kina al'ada mace matar aure mijinta ba zai sadu da ita ba in tana al'ada mijinta ba zai sake ta a cikin al'ada ba kaga wannan tsari ne na Allah shar'iyya asalin kuma a yi al'adan shi kuma tsari ne na Allah kauniya da musulma da kafara dole kowa ta bi wannan tsarin dole ne so in ma dai baka bi Allah a bisa hukunce hukuncensa na shari'a ba hukunce hukuncen Allah kauniya wanda ya tsara duniya ta tafi akai dole haka zaka bi shi ko kana so ko baka so ko kana so ko baka so duk girman ka duk matsayin ka kana shugaba kana jagora kana ganin kai babban ne ana kiran sallah baka amsa tsarin da Allah ya tsara maka na bayan ka cika cikin ka zaka je bayan gida in bayan gida ya kira ka wallahi dole ka amsa dole ka amsa yanzu idan aka baka kwantiraki na tsara yadda za a gina sabon gidan gwamnati ka za a ko'ina ga ofis ɗin gwamna ga ofis ɗin first lady ga wayewa ga duka ka gama sai zamana a gidan gwamnatin nan kaf baka yi banɗaki ba yanzu aka nemo ka a wajen gwamna mai sunanka mai hankali ko mahaukaci ce ya na gaba banɗaki a ce ya ba ka ce ba excellency mu talakawa mu je bayan gida kai ma ka je bayan gida a ce waye ya kawo wannan mahaukacin daga wani jami'a aka yayi ka saboda me wannan tsari ne na Allah kauniya dole kowa ya bi to in kana so ka huta in kana so ka ji daɗi ya zamana a tsarin Allah kauniyan ma da kake bi akwai lada to ka riki tsarin Allah shar'iyya sai ka samu lada yanzu tsari ne na Allah in ka ji yunwa ka ci abinci to amma kai musulmi me sa kake neman abinci na farko don ya taimaka maka wajen ya rike maka bayanka ya rike maka jikinka don ka samu karfin gwiwa wajen yin sallah da sauran ibadu sannan kuma ka fita neman halal ɗinka wannan shi ma ibada ne to sai ya zama na inda silanka damuwarka kenan wancan target ɗinka shine samun lada na ibada sai zama abincin da zaka ci shi ma akwai lada a cikinsa muna fahimta ku saboda mai manufarka na cin abincin akwai lada to sai zama shi ma kansa abincin Allah ya baka me Allah ya baka lada to saboda haka bautan Allah shi ma sai an yi haƙuri sai an yi haƙuri malamai suna cewa shi haƙuri yana da matakai guda uku na farko shine as-sabru ala ta'a yin haƙuri wajen biyayya ma Allah sai ka yi haƙuri kana cikin bacci bacci ya dau saiti ya dau dadi ladan zai ce as-salatu khairun minan nawm in ka juya ka ci gaba da bacci to ka nuna manzan Allah da ya koyar da as-salatu khairun minan nawm ƙarya yake yi kai a wajenka annamu khairu minas sala kai a wajenka bacci yafi sallah shi goma manzon Allah ya ce a faɗa maka mai sallah yafi yafi bacci dan ka taso sai kai hakuri na biyu shine as-sabru an ma'siyatillah hakuri akan sabon Allah ga aikin sabon Allah nan kana gani duk wanda kaga ya tsunduma cikin sabon Allah wallahi ba wani abu ya jefa shi ba illa rashin hakuri rashin hakuri yanzu in ka ajiye mashin ɗinka a bakin masallacin nan sai wani ya zo ya ɗauke mashin ɗin me ya ja shi ya ɗauke mashin ɗin nan rashin haƙuri tambayin da ya kamata ka yi masa kafin shi ya zo mutum nawa ne suka wuce mashin ɗin ba su ɗauke ba wasu daga cikinsu ma ba su da mashin ɗin wani ma ya wuce daga nan kasuwa yanzu zai koma miri da kafa amma bai sace mashin din ba wani kuma yanzu daga nan a nan jihar zai tsaya amma kuma ya sace mashin me ya jawo masa wannan rashin haƙuri rashin haƙuri idan ka ga mutum mazinaci rashin haƙuri ne ya ja masa shi dai ne ke da sha'awa a jikinsa ba shi kadai ba ne me ya ja masa wannan rashin haƙuri rashin haƙuri idan ka ga mutum yana satan dukiyar al'umma rashin haƙuri ne rashin haƙuri ne in talauci ne ai ba kai ɗaya ba ne a ciki ko ai mutuwar kaka ce ba kai ɗaya ba ne a ciki rashin haƙuri ne ya jawo to in dai mutum na da haƙuri haƙuri zai iya zama masa linzami da waiji akan sabon Allah sannan na uku shine as-sabr fil bala' haƙuri lokacin da Allah ya kawo jarabawa wannan kuma bayan da ka iya dama in Allah ya kawo jarabawa ko dai ka yi haƙuri ka samu lada a kai ko kuma ka yi raki ka tashi da zunubi amma in Allah ya kawo maka jarabawa ka yi haƙuri kar Allah ya kawo maka jarabawa ka zo kana kai kukan Allah zuwa wajen mutane yasa wani malamin ke cewa idza shakauta ila ibn adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu in ka kai koke wajen dan adam ka ce ina cikin bala'i ina cikin masifa ga talauci ga yunwa to ka kai karan Allah mai jin kai ne zuwa wajen wanda bai jin kai Allah shi ya jarabe ka da wannan matsalar sai ka kai kara wajen dan adam to ai ka kai karan rahimun ne ilal ladhi la yarhamu ka kai karan Allah mai jin kai zuwa wajen dan uwanka dan adam wanda bai jin kai ba abin da zai iya yi maka babu abin da zai yi maka saboda haka Allah ya ce fasbir sabran jamila Allah ya ce ka yi haƙuri haƙuri mai kyau ka yi haƙuri haƙuri mai kyau ka doge ka jure akan biyayya ma Allah ka yi haƙuri akan sabon Allah ka yi haƙuri in Allah ya kawo maka jarabawa ka yi haƙuri ka yi haƙuri baka ganin duk inda Allah ya yi bayanin aljanna aljanna daga cikin ayyukan yan aljanna sai ka ji an sako haƙuri a ciki wajazahum bima sabaru jannatan wa harira mala'iku in sun shigo sun ga yin aljanna sai su ce da su salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata gare ku saboda haƙurin da kuka yi kun yi haƙuri akan biyayya ma Allah kun kiyaye salloli kun kula da azumi kun kula da zakka kun kula da komai kun yi haƙuri akan sabon Allah kun bar zina kun bar sata kun bar caca kun bar luwaɗi kun bar ƙarya kun bar ha'inci kun yi haƙuri lokacin da Allah ya jarabe ku kun jure kun yi haƙuri yanzu ga ku aljanna amincin Allah ya tabbata a gare ku salamun alaikum bima sabartu haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri hakuri mai kyau sannan wannan kuma yana ƙara nuna mana shi mai karantarwa baya gaggawa wajen cewa wai dolen dole sai mutane sun fahimta yanzu yanzu a'a ka'idar ita ce kai mai karantarwa naka isarwa datarwa da a karba a yi aiki da shi kuma yana hannun Allah yana hannun Allah saboda haka shi mai karantarwa baya gaggawa fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli wala yasta'jil lahum Allah ya ce ma annabi kai hakuri kamar yadda manya-manyan manzanni suka yi hakuri kar kai gaggawa akan su kar kai gaggawa akan su kar kai gaggawa wajen yi musu bakar addu'a mugunyar addu'a saboda basu amsa ba saboda haka shi mai karantarwa yana hakuri illa iyaka abin da ake so shine tsayuwa akan karantarwa amma kar ka dauka cewa wai daga farawa za a karba a'a ba haka bane ba zai yi ba saboda haka Allah ya ce innahum Allah ya ce abin da yasa kaga suna ce in ka isa ka kawo musu azaba in ka isa ka turo musu da azaba Allah ya ce ya raunahu ba'ida suna ganin alkiyaman nan kamar yana da nisa ne wa narahu qariba Allah ya ce mu kuma muna ganin shi nan kurkusa ne wasu malamai suka ce innahum yarawnahu ba'idan ay ghayra ka'in suna ganin alkiyaman kaman ba zai yi bane don a larabci akan yi amfani da kalmar ba'id lafazin ba'id domin ya ishara zuwa ga abin da ba zai yiwu ba dai suka ce Allah ya ce to innahum yarawnahu ba'ida suna ganin alkiyamar kamar ba za ta yiwu ba wa narahu qariba mu kuma muna ganin tabbas alkiyamar nan za ta yiwu li anna kullama huwa atin qarib duk abin da aka ce zai zo to nan ku sani duk abin da aka sa masa rana to shikenan zai zo duk abin da kaga bai zo ba to ba a sa mai rana bane alƙiyama kuma Allah ya riga ya sa mata rana illa iyaka bai sanar da kowa cikin bayinsa ba bai sanar da kowa cikin halittunsa ba amma za ta zo eh za ta zo wannan ba shakka wannan ba makawa ba makawa saboda ka Allah ta'ala ya ce innahum Allah ya ce lallai su waɗannan kafiran da suke cewa in ka isa ka kawo musu azaba ya raunahu suna ganin alkiyama ko kuma ya raunahu ya rauna wuku al'azabi ba'idan suna ganin azaban nan da Allah ya ce zai yi musu suna ganin kaman ba zai yi ba ne ko kuma suna ganin cewa yana da nisa ne ba yanzu za a yi ba Allah ya ce wani rahu ba mu kuma muna ganin tabbas zai yi kuma muna ganin shi nan kurkusa saboda wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab alkiyama Allah ya ce in kana so ka gane misalin kiyama Allah ya ce bai wuce kamar kyaftawan ido ba kamar ka kyafta ido ne kawai har an da alkiyama ko abin da yafi kyaftawan ido kusa Allah ya samu dace na'am yawma takunu sama'u يوم تكون السماء كالمهل mm.
وتكون الجبال كالعهن mm.
ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau matakunu sama Allah ya ce ranar da sama za ta kasance kalmuhuli kamar nan kamar narkakkiyar dalma sama za ta zama kamar nan narkakken dalma shine kalmuhul shine yadda Allah ya kawo su a cikin suratul kahfi da suratu uh, ad-dukhan inda yake cewa wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhuli وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه
Mm.
بئس الشراب وساءت مرتفقا Allah ya ce wa in yastaghithu idan ƴan wuta suka nema a shayar da su ruwa idan suka sha wahala kishin ruwa ya tinkare su sai su ce a kawo musu ruwa idan aka kawo musu ruwan yughafu bima'i sai a shayar da su da wani irin ruwa kalmuhuli kamar nan kalkiyar dalma yashwil wuju da mutum ya daga zai kai fuskarsa sai ta zagon yadda naman fuskarsa sai ta shanye naman fuskarsa saboda haka sai Allah ya yi amfani da lafazin almuhul shine narkakkiyar dalma shine anan yace yawma takunu sama'u kalmuhul ranar da za ku ga saman nan tana digowa yadda ka san narkakkiyar dalma a suratul dukhan yace a inna shajarataz zaqumi ta'amul athim إن شجرة الزقوم
mm, طعام الأثيم mm, كالمهل يغلي في البطون mm.
كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم
Allah ta'ala ya ce inna shajaratuz zaqqum Allah ya ce lallai bishiyan zaqqum bishiyan da yan wuta za su dinga ci Allah ya tsare mu ya ce ta'amul afim abinci ne na masu zunubi masu laifi waɗanda suka tafi da laifin shirka da bidiyoyi da sauran laifuffuka Allah ya ce kalmuhuli kamar narkakkiyar dalma ne yaghli fil butun wadda zai dinga tafasa a cikin cikinsu ka ghalil hamim kamar yadda ruwan zafi ke juyawa yana tafasa a lokacin da ruwan ya kai matakin tafasa Allah zai ce ku zuhu fatiluhu ila sawa'il jahim Allah ya ce ku kama wannan dan wutan ku tafi da shi zuwa tsakiyar wutan jahim sai kun kai shi tsakiya sai ku ajiye shi thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim sannan sai ku kwaranyo masa daga saman saman sa ku zubo masa da tafasasshen ruwa sai Allah ya ce zuk sha azaba innaka antal azizul karim ai baka manta ba a duniya kai babba ne ku ne marasa ji ku ne jagorori ku ne shugabanni kai ne yallaboi ana mai azaba kuma ana masa kirari kaga wannan ai kirarin ma shi kanshi kirarin na azaba ne Mm, kamar ka ga mutum ne ya tashi bai karya ba har karfe sha biyu rana sai hamma yake yi irin wannan hamma ta yunwa mai zuwa da hawaye kana ganin shi sai ka ce kai wani gaskiya duk garin nan ba wanda kai gujin daɗi a bada masa kirari yanzu yunwar ce za ta ba shi haushi ko kirarin da kake masa kirarin da kake mai shi ne zai ba shi haushi to irin abin da za a yi maɗan wuta kenan ana jibgansa ana yallaɓo da girman kujeranka Allah ya kyauta Allah ya tsare mu daga ciki to muhalli shayid shine da Allah ya ce kalmuhul yaghli fil butun almuhul shine narkakkiyan dalma to shine Allah ya ce yawma takunu samau ranan da sama za ta kasance kalmuhul kabal narkakkiyan dalma wa takunul jibal sannan duwatsu su kuma za su kasance kal'ihni kamar gashin tinkiya shine kasuf shine gashin tinkiya kenan kaga idan da zaka tara gashin tinkiya gaba daya a yanka tinkiya a fige ta a ciccire gashin da yake jikin fatin gaba daya a sanya shi a faranti idan iska ta zo ya za ta da shi za ta bar guda daya duka za ta kwashe to Allah yana nuna mana yadda kaga wannan gashin tinkiyan bayi da nauyi iska za ta iya ɗeban sa to haka duwatsu manya-manyan duwatsun nan haka za su kasance ran tashin alkiyama matarar jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru barra sahab yadda girgije ke gudu a sama to haka za ka ga dutse shi ma yana gudu a sama haka za ka ga dutse yana gudu a sama wasu malamai suka ce a kal'ihin shi ne auduga shi ne wata kunul jibalu kal'ihin manfushi wato auduga wadda yake daga a gashin tunkiya kaga wannan ayi yana nuna maka din nauyin duwatsun nan amma za su kasance ga halin da za su kasance za su koma yadda ka san auduga ko yadda ka san gashin tunkiya ba nauyi har ma suna iya tashi sama su kagar dutse ruf ya wuce ka a wani wajen Allah ya nuna mana duwatsun su ma nika su za a yi wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan Allah ya ce suna tambayin ka game da duwatsu ya ce ka gaya musu ubangiji na zai markade su markadewa ya sheke su shekewa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka kenan za a markaɗe ƙasa markaɗewa bayan markaɗewa to wannan fa duk masifan da sama ta shiga ciki da masifan da ƙasa ta shiga ciki ba a kansu za a yi tashin biyaman ba amma daga busa ƙaho sama ta kece sama ta koma kamar dalma tana ɗigowa daga busa ƙaho duwatsu sun ninnike daga busa ƙaho ƙasa ta nike duk ba a kansu za a yi tashin biyaman ba za a yi tashin biyama ne saboda ɗan adam saboda dan adam amma saboda tsoron Allah da tsoron tashin alkiyama ga halin da sama da ƙasa da duwatsu za su kasance to in ya zama dutse dutse duk girman dutse zai zama a irin wannan halin tashin alkiyama kai mai fata da jini da kashi kai ya za ka kasance kalli dutse yanzu ba sai ka je kan babban dutse ba kalli wannan bangon yanzu dunkula hannunka ka ja baya ka daki bangon da hannunka ka gani kai ne za ka ji a jikinka ko bangon ne zai ji kai ne za ka ji a jikinka amma ka kalli yadda duwatsu za su kasance za su kasance ran tashin alkiyama Allah ka samu tashi lafiya sai Allah ya ce to wala yasalu hamimun hamima idan an je ranar tashin alkiyama aboki ba zai tambayi abokinsa ba masoyi alhamim shine masoyi na kusa na kudda kudda shi yasa ya ce fa idan idfa billati hiya ahsan fa idan alladhi bainaka wa bainahu adawatun sai ce ka annahu waliyun hamim waliyun hamim shine wala yasalu hamimun hamima makusanci ba zai tambayi makusancinsa ba a duniya za a ce in kana neman wani to ka tambayi wani in ma ba su tare to ya san inda yake in ya fito da safe bai gan shi ba yana fitowa zai kira shi a waya wani ya yau baka fito ba to ran tashin alkiyama Allah ya ce wala yasalu hamimun hamima masoyi ba zai tambayi masoyinsa ba ba zai tambayi ina labarin masoyinsa ba a wata kira'a wadda kira'a ce shadda ana karanta da wala yus'alu hamimun hamima maimakon wala yas'alu sai a karanta da wala yus'alu shine ba za a tambayi masoyi ina masoyinsa ba duk wanda ya ganka ba zai ce da wani a duniya na san ga kullun kana tare da wani ina wani ya na ganka yau kai kadai akwai wadda watakila a duniya alakar ku ta yi kusan da ana ganin ka za a ce maka ina wani ko yau ina ka baro wani to a ranar tashin alkiyama ba wanda zai tambaye ka wannan kai ma in ka tashi ba za ka tsaya tambayan wani ba ba za ka tsaya tambayan kowa ba Allah ya ce yubassarunahum tare da cewa ana nuna musu junansu ma'ana abin da ake nufi shine kar ka ɗauka cewa wai abin da yasa ba za ka tambayi ina wane wai ka tashi baka gan shi bane a'a Allah ya ce za ka tashi gashi kana ganin shi ga kai yana ganin ka amma ba wanda zai tambayi wani ba wanda zai kula wani ba wanda zai ma wani magana shine yubassarunahum ana nuna musu junansu suna kallon junansu amma kowa yana gudu in kaga dan uwanka na bin ka to ya tuno a duniya akwai bashin sa a wajenka ne wanda baka biya ba in kaga abokinka na bin ka to ya tuno a duniya akwai bashinsa ne wadda baka biya ba a wannan wajen kuma ko ka gudu gudun banza za ka yi a duniya ne zai zai kwankwasa kofa a turo yaro ka ce je ce baka nan in ya tsaya a bakin kofar ka jira ta katangan bayan gida amma a lahira fa ya kunul insani yawma idhin ainal mafar kalla la wazan dan adam zai ce ina wajen guduwa Allah ya ce ina ai yau ba guduwa ba inda zaka ba inda zaka shine wala yasalu hamimun hamima Allah ma ya ce ma in an tada alkiyama da yawa-yawan waɗanda suka so junansu a duniya to za su tashi suna la'antar junansu suna gaba da junansu na tashin kiyama in ba waɗanda suka so juna saboda Allah shi ne al'akhila'u yau ma'idi الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Allah ta'ala ya ce al'akhila'u Allah ya ce masoya juna wanda suka yi soyayya ta alhulla kaiwa makura wajen soyayya yau ma'izin a ranar tashin alkiyama ba'aduhum li ba'adun aduwun sashensu zai yi gaba da sashi illal muttaqi sai dai waɗanda suka zo junansu saboda Allah sai waɗanda suka kaunaci junansu saboda Allah daga ba wanda zai tsaya tambayan wani Allah ya ce yubassarunahum Allah sai ya ce yawaddul mujrimu Allah ya ce mujrimi mai laifi wadda ya je da laifi gaban Allah don tashin alkiyama zai yi burin lau yaftadi min azabi yawma idin bi banihi lafazin wannan yaumi idin a imamu hafs shine yake karantawa da yawma idin kamar yadda muka ji amma sauran jumhur suna karantawa ne da yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin sai su yi mamimun din kasara maimakon ayi mata nasba sai zama yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi banihi wato mujrimi mai laifi zai yi buri zai yi fata ina ma a ce a madadin azaban da za a yi masarar tashin alkiyama ya ba da fansan ɗansa a kai ɗan wuta shi ya tsira zai yi buri wanda kuma kaga a duniya ba zai haka ba inda ɗanka yanzu zai taro wani laifi a ce za a kai shi police station ya yi sati a police station za ka ji maranka cewa za ka iya haƙura kai ka je a ɗaure ka shi ya zauna saboda mi saboda kauna ko saboda soyayya saboda tausayi kana kwance a gida kana tunanin wani dana a wani hali yake to a ranar alkiyama wallahi in uba ya tafi wuta ko daya tafi wuta ɗaya cikin su tafi aljanna to ba ruwansa da tambayar a ina wani yake ba ruwansa iya wanda yake da kes da shi kawai shine in kun haɗu a aljanna kawai in ya zagaya ya zagaya gabe ganka aljanna ba ya san kana can ba bukatar sai ya tsaya ya dogon lissafi saboda haka Allah ya ce to mujrimi in ya ga irin azaban da za a yi masa a wutan jahannama zai yi buri ya ce Allah ga ɗana wani a kamo shi a yi mishi azaba ne in tsira idan aka ce ba a karɓa ba sai ya ce wa sahibatihi wa akhihi sai ya ce a haɗa da matarsa da ɗan uwansa wannan matar tashi wadda ya ganta ba dangi iya ba na baba ya gama da ita akan titi ya ji yana son ta bugun farko watakila ya jura wulakancin duniyan nan akan ya aure ta ta wulakanta shi kawayenta sun zazzage shi dangin da sun zazzage shi duka ya jure saboda me saboda yana son ta yayi hakuri har ya auro ta me yiwuwa ya zo ya zauna da ita a duniya har ya mutu bai rabu da ita ba saboda tsabar ajin kauna tsabar soyayya tana juya shi da ta ga dama amma a ran tashin alkiyaman nan zai yi burin ya ce Allah ga matata a kai ta wuta ni in tsira shine wa sahibati abokiyarsa matarsa kenan wa akhihi da dan uwansa wansa ko kaninsa dan uwansa li abbi ko li ummi ko shakiki ma'ana dan uwansa uba daya ko uwa daya ko uwa daya uba daya zai ce Allah ga wa na wane ko ga kani na wane a tattara shi a kai shi wuta ni in tsira ni kadai zai ce a kai shi wuta in za a kai kowa wuta shi kadai ya tsira to shi bai da matsala Allah subhanahu wata'ala ya ce wa fasilatihi allati tuwi da danginsa waɗanda su suke kare shi a duniya duk bala'in da ya taro duk masifan da ya taro zai koma wajen danginsa dangin su ne masu rungumansa tuwihi ai wato ta zummuhu kenan yan uwansa waɗanda suke rungumarsa wan baba kanin baba baffa kawu goggo inna da duka sauran yan uwansa da danginsa da kabilarsa wanda yana jin a duniya bayi da wata gata in ba su ba hasali ma watakila su suka tarare shi lokacin da yake duniya mai yiwa babansa ya rasu kanin babansa shi ya biya masa kuɗin makaranta har ya gama sakandare ya zo ya yi jami'a ba mamaki akwai wan babansa shi ya ba shi jari ba mamaki akwai wan mamansa shi ne ma ya ba shi matan aure saboda tausaya masa kar ya je ya sha wahala wajen neman aure duka wannan zai ce allah a tattara danginsa kaf a kai su ta shi kaɗai ya tsira idan aka ce ba a karɓa ba sai ga kamar waɗannan sun yi kaɗan ne sai ya ce wa manfil aldi jami'an duka mutanen duniyan kaftun daga kan annabawan har ƙasa kowa a kai shi wuta sun mai yunji shi kaɗai ya tsira zai yi burin duk duniya kowa ya tafi wuta a ce shi ɗaya ne ɗan aljanna kowa ya kai shi wuta kage yanzu ne yake nema ya fara da ɗansa ya zo kan matarsa da kuma 'yan uwansa sannan ya iso kan danginsa ya kuma iso kan mutanen duniya baki daya wai dan shi kadai ya tsira in hasani ma farko in ya gansu guduwa zai yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa a wannan ranan harkar gaban sai ta kadai ta shafe shi in ya ga babansa zai gudu in ya ga mahaifiyarsa zai gudu in ya ga dan uwansa zai gudu in ya ga matarsa guduwa zai yi kowa kawai ya kama damuwar gabansa ba ruwan kowa da kowa ba wanda zai damu da kai ba wanda zai damu da cewa yana so sai ya ji yaya labarin wani in kaga ana tuntuban ina wani ina wani to sai an shiga aljanna kenan ai Allah ya faɗa mana akwai wanda sai ya shiga aljanna sai ya tuna akwai fa wani aboki na da a duniya idan aka yi wa'azi na kama aiki da wa'azin sai dinga ce mun me yasa kai daga yin wa'azi kawai sai ka kama aiki yanzu ka yadda ma wannan wa'azin gaskiya ne ka yadda kaza shine Allah ya bayani a cikin suratul safat qala qa'ilun minhum inni kana li qarin قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت قال لتؤمن تالله إن كدت لتردين أمم.
ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
Allah ta'ala ya ce qala qa'ilun minhum ana cikin taɗi a gidan aljanna ana cikin hutawa a gidan aljanna ga 'yan matan aljanna ga kogin madara ga kogin zuma ga kogin giya ga wato gonan dambun nama ga- ga komai na jin daɗin gidan aljanna ya gama taruwa an haɗu ana taɗi an haɗu a majalisan gidan 'yan gidan aljanna wannan yana ta tuno labarin yadda ya kaya a duniya da irin haƙurin da ya a duniya da abubuwan da suka faru a duniya ana ta taɗi sai wani ya ce in ni kana ne ƙare sai ya ce a duniya fa da ina da wani aboki ya kulu a inna kalaminal musaddiki duk sanda aka karanta ayoyi sai ce yanzu kai za ka gaskata wannan maganar da aka faɗi yanzu kai za ka yi aiki da wannan wa'azi ka rabu da waɗannan malaman su ma 'yan duniya ne ka kyale su a inna kalaminal musaddiqin a idza mitna yanzu ka yadda in mun mutu wa kunna turaban idan muka zama turbaya muka zama ƙasa wa izaman muka zama kasusuwa a inna la madinun wai za a sake tada mu a gyara halittar mu mu dawo kai Allah ba ta makanka lokaci kake yi sai ce ma abokansa 'yan aljanna hal antum muttali'un ku zo ku raka ni in leka wutan jahannama ko zan gani shi yan majalisa zai ce a a mu dai ban da mu kai dai ka je eh dun ko ni ne ba zan raka shi ba eh yace fattala'a yana lekawa fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya hangi abokin nan nasa a tsakiyar wutan jahim a tsakiya yana ganin su sai ce qala tallahi in kitalatul din ya ce wani wallahi kin dinkiri saura kaɗan ka halakar da ni saura kaɗan walaula ni'matu rabbi da ba din ni'imar ubangiji na ba lakuntu minal muhdari da yanzu ni ma ina cikin waɗanda za su halarci wutan jahannama muhalli shahid anan shine kaga bai tuna da abokin nasa ba lokacin da ake filin hisabi sai da aka yi saina sai da aka yi sa aljanna sai da ya zauna gidan aljanna ana taɗi wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna tukunna sai da sashi ya fuskanci sashi ana ta taɗi wani kai mai ka rike a duniya ne kan kai so aljanna wannan na ce na rike kiyamul layl na rike sadaka na rike kaza kowa yana lissafo abubuwansa me da me ya faru ya akai kaza kaza duka ana ta taɗi to in taɗi yayi daɗi ne to sai tuno cewa yana da wani aboki wanda yana tsammanin ko wannan abokin nashi yana wuta amma a filin kiyama kan ba ruwan kowa da kowa fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala tasal ana busa qahu to duk wata dangantaka ta ƙare ka san wane wane ya san ka duk aikin banza ne ba wanda ma zai tsaya tambayin ina wane ba ma wanda ya damu da kai eh in dai anan duniya ne a ranar alkiyama ne to in aka tashi gaban Allah kowa sabgar gabansa ce ta shafe shi don a gaban Allah ma ba ruwan Allah da daga wani dangi ka fito ba ruwan Allah da wannan ba ruwan Allah a Najeriya ne in ka je neman aiki ka kai takardun ga sai a ce kai candidate din waye amma a lahira abinda ake lissafi da shi shine mai ka zo da shi amma ba waya turo ka a najeriya ne ake waya turo ka amma a lahira ba waya turo ka mai ka zo da shi la tanfuduna illa bi sultan ba wanda zai tsira sai ya kawo dalili sai ya kawo hujja hujjan nan kuma shine aiki shine aiki sai ka rike aiki tukunna to in ka zo da aiki to nan ne zaka tsallake nan ne zaka tsira saboda haka ayoyi da yawa burjik sun nuna mana ran tashin alkiyama wani baya iya yin komai tun daga kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah zai ceci wadda Allah ya bashi izinin ya ceta ne ba dan danginsa ba muna fahimta ku asali ceto akwai shi a musulunci za a yi ceto wannan ko shakka babu amma Allah ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a ka ce da su ceto gaba ɗaya mallakar Allah ce duk da kaga yayi ceto to Allah ne ya bashi izini sai kuma ya nuna masa ga wadda zaka ceta nan wannan yasa masifar ranar tashin alkiyama idan aka fara bin kan annabawa duk annabin da aka je kan shi tun daga annabi adam annabi nuhu annabi musa annabi ibrahima annabi isa dukansu kaf in an je wajen su kowa sai ce nafsi nafsi idhabu ila ghairi kowa sai ce ni ma ta kaina nake kuje wajen wani har sai an yi so wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa yana cewa ta kanshi yake yi a wannan rana ta alkiyama eh duk da dai akwai wani shehi mai zazzara idanu shi kuma da babban riga zai zo to ban sani ba ko ya dauka su ma malaikun ya zare musu idanu za su ce wuce ne wallahu alamu eh shi da babban riga zai zo annabi Musa ya ce nafsi nafsi annabi Ibrahim nafsi nafsi annabi Nuhu nafsi duk wannan ulul azmi min ar-rusul kowa an je wajen sa sai ya ce ni wallahi ta kaina nake yi shi kuma an za ce kai dan tijaniya ne to shiga aljihu sai ya saka aljihu kaga wannan ai wai yanzu don Allah duk cikan da muka yi a masallacin nan mun kai mutum dubu yanzu anan yanzu sai na ce da ku in an tashi mai mashin ya ajiye mai mota ajiye duka zan sa ku aljihun jin ajiye ku a gida sati mai zuwa za ku da tafsirin nan kuwa ai za ka fara tunanin anya wannan kuma ya sha da safe ne kan abinda za ka fara tunani kenan to ballantana gaya maka riga ce wai za a zo da ita kuma a gaban Allah aljihu dubu saba'in kuma za a yi ta kai komo mala'iku ba su gano ba Allah bai gano ba ina jin saboda ya dauka mala'ikun kwaston ɗin najeriya ne da a saka a bakin shiga a bakin tsallake siraɗi ya mai yi yana ganin watakila kwaston da aka sa a kan boda ne za a sa su a wajen su ne ba karɓar cin hanci suke yi ba ba kuma sai an gaya maka ba dai mala'ika ya fi ƙarfin ka zari mai ido ai ba sai an faɗa maka wannan ba ba sai an faɗa maka haka ba ma kuma wai wai kuma haka wanda wai wai wanda ya- wanda ya yadda da wannan tatsuniyan wai shine wai zai kalli hadisan manzo Allah ya ce wai zato ne wanda ya yi imani da wannan tatsuniya to ai wancan wanda shi zato ne an kama wani abu to tatsuniya ba yanzu wanda ya yi imani da wannan tatsuniyar yana da wani abin da ya kamata ya ce masa zato ai ga ƙarshen zato nan ƙarshen tatsuniya gashi na shine wannan abin da kai da shi wannan abin da kai imani da shi wannan abin da kai imani da shi shine ƙarshen zato ƙarshen zato kenan eh dama kuma addinin dama duk yana ginuwa ne akan zato yana ginuwa ne akan zato bai kamata ɗan bid'a ya ce wai abu hadisan manzo Allah wai akwai wazan ni yusubutu ba bai kamata ba ya ce wai akwai hadisan da wai na zato ne su saboda na farko shi a aqidan ɗan bid'a son manzon Allah shine kadai maulidi ko shine aqidan ɗan bid'a to abin da zaka dauka shine ita kanta ruwayar da tace an haifi manzon Allah 12 ga watan Rabiul Awwal din ruwaya ce mai rauni kaga kenan ashe duk wani abin da za a gina na ibada a kai mai rauni ne shi saboda haka shi kanshi maulidin akan zato ka gina shi saboda haka kaga zato ne tsammani ne ake yi cewa a wannan ranar aka haifi manzan Allah kaga shi kanshi maulidin da kai a wannan ranar mai sunan shi sunan shi zato zato ne ba tabbas ba tabbas ai to ita kanta ruwayan cewa an haifi manzan Allah sha biyu ga watan Rabiul Awwal din da ifiyar ruwaya ce to sai kuma ka kawo wani abin da ya fi ta rauni shine cewa a yi maulidi ranar haihuwarsa shi kuma ya fi wannan ɗin rauni ya fi shi rauni saboda cewa sha biyu ga rabi'ul awwal aka haifi manzan Allah akwai shi a littattafan tarihi amma cewa manzan Allah ya taɓa yin maulidi akwai shi a tarihi babu shi a tarihi so shi kan shi tarihin da ya ce sha biyu ga rabi'ul awwal ɗin aka haife shi ruwaya ne mai rauni to a yi maulidi ranar kuma ya fi shi rauni ya fi shi rauni zato kenan na gaskiya ai zaton gaskiya kenan to ballantana kuma wanda ya rike salatul fati wannan kuma makar kai lissafi da shi kar ma kai lissafi da wannan kar ka ma yi lissafi da shi din shi wannan magana ma ta wuce zato ta wuce tatsuniya magana ce ta kage magana ce ta kage ta marasa hankali kuma ai ba wanda zai kama salatul fati in ba mutum mara hankali ba wallahi ga salatin da manzon Allah ya koyar nan kuma ka je ka kama wani abu ni dai a wajena ka kaddara yau ko ibnu taymiya ne yace manzon Allah ya bashi salati kaddara ma inda gaske ya bashi din a wajena abubakar da umar da usman da ali sun fi ibnu taymiya matsayi to ni a wajena wadda manzon Allah ya ba mu abubakar ya fi falala akan wadda zai ba ibnu taymiya in ma ya bashi jama'a mun fahimta ku so in nan ikirarin cewa manzon Allah ya ba mu wani salatin da ya fi falala sama da wadda ya ba mu abubakar da umar da usman da ali na yi ikirarin cewa wannan din ya fi su daraja ke ya fi su matsayi ya fi su daraja kaga wannan kuma ba wai ba wanda kwakwalwarsa za ta dauki wannan in ba mahaukaci ba ba wanda kwakwalwarsa za ta dauki wannan in ba mahaukaci ba Allah ya kyauta ko da yake dai an ce duk wanda ya mutu ba ya san shehu tijjani wai dai mutu ba imani Eh. haka wani ya faɗa a nan gari wai duk wanda ya mutu ba ya san shehu tijjani wai zai mutu ba imani ce to yanzu tambayar ita ce ina waɗanda suka rayu suka mutu kan a haifi shehu tijjani sun mutu da imani ai in dai ka ce duk wanda ba san shehu tijjani zai mutu ba imani to ya nuna waɗanda suka rigaye shi duk sun mutu ba imani duk sun mutu ba imani to in dai ka yadda abubakar ya mutu da imani kuma bai so shehu tijjani ba to ni ma zan iya rayuwa in mutu ba imani kuma ba tare da na so shehu tijjani ba ba tare da na kaunace shi ba daga mu shehu tijjani ba abin da ya damu da shi ba ma kaunansa ba ma san shi ba abin da ya damu da shi in kuma an je lahira in wuta ta shi ce to ya kai mu ka tijjanin don ya mu duk ba abin da ya damu da su ba ma kaunan su ba ma son su ba mu da wata ba mu da wani kes da ya damu da su ai mu wanda muke kauna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqidar mu ahlus sunna ai ita ce aqidar mu amma ba za mu rike ba za mu yadda annabi da sabai mu kama wani wani nan bakin fata a nan nan nan nan kusa da shi ba shekaran jiya shekaran jiya nan mu kama shi mu bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a in dai wani ya mutu in dai an samu waɗanda suka mutu ba tare da sun kaunace shi ba to wannan ya nuna cewa tabbas mu ma za mu mutu ba tare da mu- da imani ko ba mu kaunace shi ba ai haka mu ba abin da ya hada mu da shi Allah ya kyauta wani zai ji wannan maganan yadda kasan zai yadda kasan ya rikito da sama ba bayan da ka iya da mu bayan da ka iya da mu eh, Allah ne ya halicce mu kuma shi yake ba mu lafiya kuma ya ba mu damar mu yi magana saboda haka tsakaninmu da kai nan gani nan bari ne eh, nan gani nan bari ne saboda haka babu yadda za ka yi Eh, amma dai shehu tijjani kan har abada ba za mu kaunace shi ba har abada har abada din ya batar da mutane ya kawar da su daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wallahi tsakaninmu da shi har abada ba kauna Mm, in kuma kai kana satan imani to ka zo zukatan mu ka sace mana namu inda an ce in mun mutu ba imani in mun mutu ba mu san shi za mu mutu ba imani Allah ya samu dace Allah ka shirye da mun ka daura mu kan hanya madaidaiciya a akwai malam Habu wanda yake mana daukan karatu wanda tun je muka yi waya da shi cewa bai jin daɗi saboda haka ina fatar idan wasu sanya cikin addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya warkar da shi Allah ya tashi kafudinsa Allah ya sa wannan ciwon ya zama kafara a gare shi Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya da sauran ah, da sauran marasa lafiya to eh, wannan wata tambaya ce wai menene hukuncin contribution na aure a musulunci mun san contribution na aure kun idan mutum an sami shi ranar aure a hada abokai a ce kowa zai kawo dubu kaza Eh. ko dai an sama bil mai nauyi ne eh eh bai yi ba an sa masa bil mai nauyi ne Eh, eh to a shi wannan al'amari na farko dai shine kamar yadda muke yawan jan hankalin mutane mafiya yawan mu mun ɗebi wasu hidindimu mun lafka ma aure wanda musulunci bai koyar da su ba shi sa abin nan yake ta ba mu wahala auren nan yake ta ba mu wahala yanzu da za a rufe kofar masallacin nan a haɗo da duka wanda suke da zaune a waje kowa ya shigo a rufe kofar masallacin nan 90% na matasan nan ba su da aure haka ne kuma a cikin 19 nan idan ka ce masu san aure su daga hannu in ka ce masu aure su daga hannu ya kake gani kowa daga hannu zai yi hakanan kuma in za ka tara 'yan mata wanda ya suka kai yawon bi in ka ce mai san aure ta daga hannu duk mai za su yi daga hannu za su yi ashe ga samarin a ƙasa ga 'yan matan a ƙasa ga kuma san auren to me ya hana a yi auren me ya hana a yi auren shi yana tsoron akwati mai taya ita kuma danginta suna tsoron mai kayan daki suna tsoron furnitures to da akwati mai taya da furnitures allah ramma wata sura ta zuba kada ko alim ranar nisa'i ko ma'ida duka babu illa iyaka kamar abin da ya shafi kaya eh kamar shi namiji dama in kai kaya ya rage maka wahala akai inda ka- kaya dama suturanta wajibi ne a kanka amma a sanya shi a matsayin sharaɗi kafin a yi aure cewa dole sai an kawo kaza wannan ba addini ba ne wannan ba addini ba ne ballantana kuma mafi muni shi ne kai ka zauna kana jiran daga can gidansu ne za a kawo maka kulin da za ka ci abinci kofin da za ka ci abinci plate ɗin da za ka yi kaza cokalinka komai katifan da za ka kwanta daga can za a kawo kujerun ɗaki su za su yi maka su to sai muka ɗora kanmu wasu wahalhalun da Allah bai ɗora mana ba sai muka ɗora kanmu wasu wahalhalun yanzu don Allah mu faɗa kanmu gaskiya wannan lefe da kayan ɗakin don Allah sun addabe mu ko ba su addabe mu ba adam ba ya ce bakin addama don Allah ba su addabe mu ba yanzu ga samari na tsakani da Allah kuna sa aure ko ba ku so eh duk suna so to in ka tare 'yan mata ma ka je gida ka tambaye su suna son aure wallahi suna so inda a ce za ka ce gobe da safe kana neman 'yan mata cikin masallacin nan za ka yi musu kayan ɗaki ka aurar da su sati mai zuwa gobe karfe bakwai da rabi da masallacin nan da haraba ya cika ya nuna 'yan matan suna cikin gidaje kuma suna son aure samarin suna waje kuma suna son aure to me yana yi aure me yana yi aure matsalar ita ce mun tallafa ma kanmu abinda Allah bai daura mana ba kuma na taɓa faɗa muku anan aure ne da yayi tsada sai zina ta yi arha aure da yayi tsada ba sai zina ta yi sai ta yi arha yanzu idan mazinaci fasiki ya dauki naira dubu biyunsa in ya tafi wancan mummunan titin da kowa bai san bi a naira dubu biyunsa zai zina da mata biyu a naira dubu biyu kowace abin da take nema wajen sa kudin kati da kudin acaba kowace abin da take nema kenan amma wannan yarinyar da zai zina da ita a naira dubu daya in ya je neman aure a gidansu kuma ana bukatar wannan dubun sau dubu ana bukatar wannan dubun sau dubu ashe inda za mu sauwaka mu kanmu da kuma zai zama da sauki to shi wannan tambayin da ya akan contribution na aure a hada ma aboki ko ma dan uwa wani abu wannan abu ne mai kyau addinin musulunci ya ya karfafe mu akan taimakon mutum akan hanyar biyayya ma Allah wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan to sai dai matsalan da muke samu shine mukan hada mu abokanmu da yan uwanmu taimakon aure amma ba ma hada taimakon da ya dace abun nufi shine yanzu za a iya haduwa da abokai mutum goma a ce kowa ya kawo dubu goma a wajensa ba dubu ɗari ba to wannan dubu ɗarin sai a ɗauke shi sai a je a kama hall na ƙauyawa ko dina da shi sai tafi a banza awa uku awa hudu an cinye naira dubu ɗari a daidai lokacin da kuma idan aka kai angon idan kayan garan da aka yi masa ya ƙare kuma to kuma bayi da abincin da za a ɗaura sai ya fita nema wannan dubu ɗari a cikin dubu ɗarin nan ba za mu samu shinkafa buhu ba sama da haka ba to menene dalilin da ya sa madadin ku haɗa kuɗi ma ango kaga in ka haɗa ma ango kuɗi ya je bayar aka yi kauyawa aka yi rawa ka yi taimako akan sabon Allah ka yi ta'awun alal ismi wal udwan ka yi taimako akan sabon Allah neran ka ya shiga cikin abin da za a haɗa a yi buɗan kai da shi ka yi taimaka akan sabon Allah za a yi buɗan kai babar kan arfe mana zai wari ne amma wannan abin wannan taklif ne abin wahala ne a daidai lokacin da fa za a je a kama wannan kudin a je a kama hol da shi inda za a yi rawa a tashi a daidai wannan lokacin in ka bibiya za ka samu an gwambe ba gama biyan kudin hayan da za a zauna ba bai gama biyan kudin gidan hayan ba don allah akwai hankali a cikin wannan lamarin babu hankali a ciki ba hankali a ciki saboda haka abu ne wanda ya kamata yana da kyau wannan kuma lamari ne mai kyau kana da aboki ya tashi zai biki ka tallafa masa ka taimaka mishi wannan abu ne mai kyau amma mu daura shi akan hanyar da ta dace alaikum salam